السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يتي وأحسن لمحسن بقدر استطاعته وإن لم تجد فكافه خير دعوتي قال رحمه الله ما لم يقود الفريداء يتي وأحسن ككوتتا لمحسن غدوان دي كوتتا مكا بقدر استطاعة ورغدا إيقنك ككوتتا مكا وإن لم تجد إذا متنا كوتتا مكا ka nemi abin da za ka saka masa gwargwadon ikonka ba ka samu ba wa kafi khaira da'wati to ka saka masa da biyayya addu'a ya ba ya maka wani alkhairi ka saka masa to sai ka nemi karasa abin da za ka iya saka masa da shi ba ka nema babu to sai ka masa addu'a addu'a ita ta mafi zuciyar dukkan abin da ya kamata ka saka mai da shi yace wa ahzim min al-ihsan ضد al-isa'a ihsan kyautatawa shine kishiyar munanawa ka kyautata lil-muhsinin ilayka da duwan da ya kyautata maka wa mu'inin alayka kyautata duwan da ya maka wata ni'ima iskan wa ma'nan ta zahiri ko ta ɓoye ka kyautata masa kama ruwa kamar da aka ruwaito annal hasana rahimahullahu hasan Allah ya ji ƙarfa da lahu an taɓa cewa da shi wata ran inna fulanan iktabaka wani ya yi da kai fa ba'asa ilaihi raqban ala tabaqin da labarin wani ya ci namansa ya yi da shi shi ko sai je nemo kayan marmari ya cika faranti ya ce da Allah ya kai wa wancan wanda ya ci naman nan na wa qala ya qad balagani da aka kai masa wannan kayan gonan ɗanyen kaya kayan marmari sai ya ce da shi ƙadbala gani labari ya zo min annaka hadaita ilayya min hasanatika cewa ka ba ni kyawawan ayyukanka na alkhairi ka ɗauke su ka ba ni ka min kyauta da kyawawan ayyukanka fa'aratu an ukati aka saboda haka ni kuma na ga ya kamata a ce in saka maka alaiha bisa ga kyakkyawan aikinka da ka kawo ka bani fa'azirni amma da Allah ka yi haƙuri fa inni la aqdiru ala la aqdiru an ukafi aka ala tamam ba zan iya saka maka ba da kyakkyawan sakamako yadda ya kamata in saka maka idan kai da mutum to aikinka na alkhairi za a ɗauka a biya shi wannan yi da kai da shi idan ba ka da aikin alkhairi sai a ɗauko laifuffukan wanda kai da shi sai a sa maka a ɗora maka kaga duk wanda yi da kai alkhairi ya baka ba sharri ya yi maka ba don ya yi da kai to ya ɗauki ayyukansa na alkhairi ne ya baka shi bai sani ba in kuma bai da aikin alkhairi to ai kai kana da zunubai ya ɗauki zunubanka a ran lahira sai a yaɓa maka to da kai ce na ji labarin ka bani ayyukanka na alkhairi amma wannan abu da na baka ya kamata ya haka ma abin da sakamakon da zan baka ya zo a cikin madkhalu idza nazarta ila al-musii idan kai dan uwa ka kalli mai muna na maka bayani ta haƙiƙi da idanu na gaskiya na sakankancewa fa huwa muhsin ai ba muna nawa ba mai muna nawa bane shi shi mai kyautatawa ne aksaru mimman ahsana ilayka ya bu wanda yazo ya kyautata maka wanda ya munana maka to ya bu wanda yazo ya kyautata maka bilfani dan shi wanda ya kyautata maka ya kyautata maka ne da abu mai karewa wani abu ya kawo na duniya da zai kare ko kuɗi ne ko wani riga ce ko wani abu ya kawo ya baka wannan abin da ya baka ya karewa zai ka gani ko shi ko wanda ya munana maka zai ya baka abu ne wanda yake wanda yake ba baki wanzan je baya karewa shine lada a zallahira da annahu ahsana ilayka bil baqi lam yamuna nawa da yamuna na maka ya kyautata maka ne da abu wanda yake wanzan je shine lada iz annaka ta'khudhu min hasanatihi dan ajra ila lahira lahira za ka karɓi kyawawan ayyukansa ne in kana mawjuda in yana da su wa illa in ku aka je ranar kiyama ya munana maka ya yi da kai mai da kyawawan aiki a haza min sayi a tuka sai a ɗauko munanan aiki ka sai a miƙa mai kaga a shigin ta maka yi wa sha'anu a halar tofin sai su mutane ma'abuta su kankancewa sha'aninsu iftinamul basu su sun fi son su samu abin da yake wanzanje akan abin da yake tsararre sun fi su samu ladan kaɗin nan da wani da wanda yake mai karewa saboda haka su a wurin su ahlul qala tawfiqi mai munanawa ya fi mai kyautatawa su a wurin su shi wanda ya kyautata abin da ya baka tsararre ne zai kare a nan shi ko wancan wanda ya munana maka abin da ya baka wanzaje ne inda Allah Allah ne za a baka fa yanbaghi ita ya kamata laka gare ka ya kai dan uwa an tukafi'ahu wanda ya munana maka ka saka masa ala ihsani bisa ga wannan abu mai kyau da ya maka قال الله تعالى الله مدوك نسرقيت هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ساكمكو in aka yi maka abu mai kyau ba wani abu ne sakamakon ka sai abu mai kyau in an maka abu mai kyau ka saka da abu mai kyau wa hukiya ita an ba da labarin Ibrahim bin Adhama da Ibrahim dan Adhama annahu laqiyahu insanun wani mutum kawai ya gamu da Ibrahim bin Adhama fasafa'ahu sai dalla masa mari وقيل له في أكثر والنمتم إنه إبراهيم بن أدهم كاسا وند كما رأى إنهم كوا إبراهيم بن أدهم كما رأى فرجع إليه ماذا يقوم وجن إبراهيم بن أدهم فقعد على قدمه يسنك يا تنقر قوافنسا فقبلها يسنبت قوافهم كما ينعتوبا فقال سيشي والليماري يا سيدي يا شغبانا wallahi ma arabtuka ai ban san cewa kai bane ko baka san shi bane sai ka mare shi wa talaba minhu an yusamihahu sai ce ina ina tuba ka yafe min wannan abin da nayi maka marin da nayi maka fa qala sai ibrahim bin aram yace da shi wallahi la ran sai da Allah martafa'ata yadaka anni sanda ka daga hannun nan zaka mare ni baka daga shi ba hatta sa'altullah ta'ala lakal maghfirah sai da na roƙi Allah ya gafarta maka tun daga ɗaga hannunka kafin ka mare ni na ce Allah ya gafarta maka wa qala lahu sai shi wannan mutum yace da shi wa ma hamaluka ala zalika wa ma hamalaka ala zalika Ibrahim bin Adama kai ko me yasa kai haka na ɗaga hannu tun ma ban mare ka ba kai ka nemi mun gafara wurin Allah fa qala sai li annaka qad safa'tani ka mare ni da kamare ni alimtu sai na san annan laha yusibuni Allah zai bani lada da wannan marin da kai wa ma kuntu bil ladhi tawassala ilayya khairan wa usilu ilayya sharran ni ko duk mutumin da ya zo min da alkhairi ba zan saka masa shi da sharri ba to da haka sai na maka addu'a abin da kai min ni na san alkhairi zan samu to kuma ya zan saka maka da sharri da zaka ne maka addu'a kawai dan ka samu min da alkhairi wa an ba'dihim an karbo ga wasu daga cikin malamai suka ce law kuntu muktaban wani shi cewa ya inda zan yi da wani muktabar li a halin da ake zan zauna a dinga yi da wani laktabtu walidayya da iyaye na guda biyu su ya kamata in yi da su mahaifiyata ko mahaifiyar dan me li'annahuma dan su iyayen nan da ba a haƙƙu bi hasanati su suka fi cancanta su sami kyawawan aiki na dan in nayi da su za a ɗauki kyawawan aiki na a ba su inda ma zan yi in da iyaye na ya kamata in ban yadda ba zan yadda in ɗauki kyawawan aiki na in ba wani ba gara in ba wa iyaye na ma'ana da a ce yayi da wani to gara da ya yi da iyayensa kafin kuwa kai za ka yadda ka yi da iyaye ka yi da iyayen ka ga ba za ka yi ba aha fahim radiyallahu an abadan ce su bayan Allah irin wannan har abada yanzuruna ila bawa'in al-umur su baɗinin abubuwa suke kallo wa a watsi biya da ƙarshen su da ƙarshen abubuwa wa gairuhum wani su ko ila wa zai ha kishiyar wannan yanki zahiri yake kallo ba kallon ƙarshe su idan aka munana musu mai munana wannan ƙarshen ta za ta zo da shi alkhairi a baɗi ne munana da aka yi musu me zai haifar musu da shi alkhairi to su wannan suke kallo نسأل الله السلامة والعافية muna roƙon Allah mu kubuta daga amunana mutane koyi da mutane da lafiya da qadri istita'atin ka kyautata wa wanda ya kyauta maka gwargwadon iko ai bi hasbi taqati wal insani gwargwadon ikonka in ya kyautata maka kai ma ka yi iya ka karfinka ya zo a cikin wani littafi domin akhlaqis sufiya ya daga cikin ɗabi'o'in sufaye shukrul muhsini azal insan idan mutum ya kyautata musu sai su gode masa wa du'a lahu ya daga cikin ɗabi'o'in sufaye in mutum ya kyautata musu sai masa addu'a wa zalika yace wannan minhum daga su sufaye ma'a kamali tawakkulihim ala rabbihim tare da cewa suna da cikakken dogaro da ubangijinsu wa safa'i tauhidihim da tsarkakar tauhidinsu da Allah وقطعهم النظر إلى الأغيار باتا كلم ونبا الله با ورقيتهم النعم من المنعم الجبار su koyaushe wata ni'imar ta same su suna gani daga Allah ne kurum la walakin sai dai yaf'aluna zalika sukan yi godiya ne in mutum ya musu wani abu istida'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama alama warada bisa ga abin da ya zo a hadisi manzo Allah ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisa ga abin da labari ya zo da shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khataba yayi huduba wa taran fa qala sai ce ma minan nas ahadun amina alaina fi suhbatihi wa zati yadihi min ibn abi quhafa sai daga cikin mutane duka babu wanda a abutakarsa ya zama amintacce abin hannunsa abin da yake da shi duke ta zama amintacciya kamar ibn ibn abi kuhaba kamar sayyidina abubakar duk cikin mutane ba wanda abu abutaka ta da shi ta zama akwai amana babu wanda dukiyarsa ta zama a amintacciya a wurina kamar irin dukiyar sayyidina abubakar da abutaka ta da ne sayyidina abubakar Allah ya ci gaba da cewa walau kuntum muttakhidan khalilan da a ce zan riƙi wani badaɗai na takhansu a babakarin halilan da sai dina abuka shi zan ɗauka shi ne halilina wa ƙala ya ce ma na fa'ani malun kama ne abubakar a wani kuma wuri mazala ce ba dukiyar da ta amfani da kamar dukiyar sai dina abubakar bal khalqu dan haka halitta hujibu anillahi an tsare su gabarin ganin Allah bin khalqi da halitta fil man'i wal iqa'i a bayarwa da hanawa mutane sai su ga idan wani bai baka ba sai su ga ai shi ne bai baka ba in wani ya baka sai su rinka ganin ai wani ne ya baka su ko wa'ancan suna ganin in wani ya baka Allah ne ya baka in wani kuma bai baka ba Allah ne bai baka ba to da amma mafi yawan mutane su an an sha an yi musu hijabi da halitta ba sa ganin Allah ne yake su a'a suna ganin halitta ne kawai فالصوفي في الابتداء شي صوفي على فرق لمرنسا يفنى عن الخلق يكن يفنى قبر هلتا بايا جننتا ويرى الأشياء من الله قوما شي أو رنسا لك الله يكي قال أناسية التوحيد سبدا يا إنكايو واتو مت واتو مقرفة توحيدي shi sufi ya hau tsoro ruwa a tauhidi saboda haka shi baya ganin halitta Allah kurmin jikin wa kharaqal hijaba kuma sufi ya keta hijabi allazi mana al khalqa wanda hijaban nan shi ya hana halitta an sarfi tauhidi ga tauhidi tsantsa wala yathbutu lil khalqi man'an wala iqa'a da haka shi sufi baya tabbatar da bayarwa ko hanawa da halitta a'a Allah ne bai bashi ba ko kuma Allah ne ya bashi wa yahjibuhu al-haqq an al-khalq Allah ya sha makanta shi gaban halitta shi baya ganin halitta kurin Allah ne yake gani in ya samu in bai samu fa in zartaqa idan sufi ya hauhawa ila zirwati tauhidi zuwa ga tsoron tauhidi kuma yashkuru al-khalqa idan halitta wani halitta ya bashi abu sai gode masa ba da shukurul haqqi amma bayan ya fara gode wa Allah shi bayan kuma sai gode wa wanda ya bashi wa yathbutu lahum wujudan fil man' wal ata'i sai ya dinga tabbatar da samuwar bayar wanda hanawa ga su ba'da an yara musabbiba awwalan bayan da can shi ya ga da wanda ya zama dalili musabbib shine Allah to da haka sai da ya fara gode wa Allah kafin ya gode wanda ya zama kawai bashi wa zalika li sa'ati ilmihi sufi wanda ya hau tsororo tauhidi saboda ya wadata iliminsa wa kuwwati ma'rifati da karfin sanin Allah sa yusbit alwasa'ita sai ya tabbatar da wasiɗa Allah ne ya bani amma ta hanyar wani shi ne wasiɗa fala yahjibu al-khalqu 'an al-haqqi halitta ba za ta tsare shi ga barin ganin Allah shi ne ya bayar ba ka amatul musulmi ne kamar inda sauran musulmi suke wala yahjibu al-haqqu 'an al-khalqi Allah shi ma bai sha makance shi ba ga barin ganin halitta haƙiƙa Allah ne ya baka amma ta wasiɗar halitta ka albabu ka arbabul iradati wal mubtadi'in kamar inda ma'abuta irada da mubtadai suke fa yakunu shukruhu lil haqqi zaga sufi wanda ya hau ila zirwat tauhidi sai ga in zai godiya farko zai gode wa Allah ne li'annahu al-mun'im dan Allah shine wanda ba da ni'imar والمؤمن شيء wanda ya baya ibada kyauta din wal musabbibu ka gani ko wal mu'aha aha wal musabbibi zai sannan kuma zai gode wa wal Allah din huwa lannahu mun'im wal mu'ti wal musabbibu yawa Allah shine wanda ya bada ni'imar da ka samu shine wanda ya bada abin da aka baka shine dalili na shine musabbabin abin da aka baka sannan wa yashkurul khalqa sai kuma yanzu ya gode wa halitta li annahu wasiqatun wa sababu dan halitta sune wasiqa na samun wannan abu Allah ne ya baka amma ba da hannun sai kawai ya baka ba ya bi wata wasiqa ta hannun wani wa sababun wani shine sababin abin da na samu unzurhu وفي الجامع الصغير يا ذو أسفل جامع الصغير من الله يتي من لم يشكر الناس لم يشكر الله وأن بيقول ومتاني تؤلم ما بيقول منه إذ لا يتم دنقول يا الله ودنقول يا باتا تكا إلا بشكر الوصائد سيكاي ووسيطة والذي شيء سلا نسامك أبو بوديا فأشكر الناس لله أشكرهم للناس wanda ya fi wa Allah kowa yi wa Allah godiya shi ne wanda ya fi kowa yi wa mutane godiya an kuma alkhairi a wurin Allah duk wanda ya baka duk wanda ya baka kana gode masa to a wurin Allah kai ne ka fi kowa godiya wa fi hadith al-qudsi ya zo a cikin hadith al-qudsi Allah ya ce abdi ya bawa na lam tashkurni baka gode mun ba fa إذا لم تشكر من عذريت النعمة على يديه بغوجي و wanda na gudanar da ni'imar da ka samu ta hannunka ba ba ka gode masa ba ba gode mu ba wa fihi ya zo a cikin hadisin qudsi yace du'aul muhsin ilayhi lil muhsin la yurad idan mutum ya kyautata maka to ya kyautata addu'ar da zaka yi masa saboda ya kyautata maka Allah bai mai da wannan addu'a ma'ana addu'ar wanda ya kyautata maka kai masa addu'a don ya kyautata maka to addu'ar Allah na kafata Allah baya mai da wannan addu'a yana kafata wala sai ma bi zahar ligan balle ma a ce addu'ar da kai wanda ya baka wannan abun baya nan a bayan gidansa ne ne hadisi zama da wani hadisi da maza da ce du'a'ul muslimi almar'il muslimi addu'ar mutum musulmi mustajabun karɓaɓɓiya ce in ya yi akhihi addu'a ga dan uwansa bi zaharin gaibi sadda baya nan a bayan gidansa ina addu'a karɓar baje inda ra'asihi malakun idan kai wa dan uwanka addu'a ba a gabansa ba a bayan gidansa akwai wani mala'ika a tsaye muwakkalun bihi wanda aka wakilta da mai yin addu'a aka wakilta wa mai wannan addu'a kullama da ali akhihi bi khairin duk sadda kace wani Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya bukatunka qala al malaku wannan mala'ikan da yake muwakkali da kai sai ce amin wa laka misu zalika kai ma Allah ya baka irin abin da ka roƙo wannan uwanka wa fihi ya zo da cikin yake man ubiya shay'an wanda da aka bayar wani abu ba waje da ya samu fal yajzi bihi ya saka da abu wannan abin da aka yi masa ya bada sakamako ومن لم يجد wanda bai samu abin da zai saka ba da wannan abin da aka bashi bal yasmi bihi to yayi godiya da wannan abin da aka bashi fa in asna bihi idan yayi godiya da wannan abin da aka bashi fa shakarahu hakika ya gode wa in katamahu idan ku an baka ka ji godiya fa kad kafara kafarahu to ka mutuncewa wannan abin da aka baka din wa man tahalla bima lam yu'ta wanda ya zubantu da abin da ba a bashi ba kana ka lafi taubai zuwarin ya zama ka wanda ya sa riga ta ƙarya ka ɗauke abin da ba naka ba ka sa wanda ya zai ya zubantu da irin wannan to ya zama kamar wanda ya sa riga ya ɗauki riga ta ƙarya ba riga shi mace ya sa yuzhiru misali ya sa riga da ba ta shi ba yana bayyanar da annahu alim shi malami ne au zahidin ko mai gudun duniya ne au mutawazi'un ko mai kaskantar da kai ne shi ba malami ba shi ba mai gudun duniya ba shi ba mai kaskantar da kai ba ya ɗauki rigar da ba ta shi ba ya sa وليس كذلك ذنب بحق هل الإجماع ورحم الله من قال ما ليس الله يدعون ما لم يجد من تحلى بغير ما هو فيه قد ضحت شواهد الانتهار ولم يجد من تحلى بليس ما هو منه كذبت شواهد الانتهار والذي يصغنتو لإرن صورهم لبيد سوء يشهدون جرب سدر وشيود وغوبا يود وغوبا زي تاسكم يتعيش in ya ce malami ne shi to wata nan za yau da gobe yau da gobe za a gane ba malami ba ne in ya ce zahiri ne shi yau da gobe yau da gobe za a gane ba zahiri ba ne in ya ce mutawazi ne shi yau da gobe yau da gobe za a gane cewa ba mutawazi ba ne dan me ya dauki rigar da ba kawai ba ya sa aha ya zo a cikin ihya'u to min zalika yana daga wannan abu da muka faɗa dai an tashkurahu ka yi godiya ala sani bi haƙiƙa ga wanda ya aikata wani abu mai kyau ga haƙƙinka ka gode masa bal ala niyyati kai ko da niyya yayi zai maka wani abu na alkhairi tun ya bai yi ba to ka gode masa wa in lam wa in lam yutimma zalika ko da bai cika wannan abin da ya faɗa ba ya dai niyya zai ma kaza to ka gode masa tun ma bai yi ba قال علي رضي الله عنه سيدنا علي ألا يدريه من لم يحمد أخاه والذي يبتم أنت بل على حسن نيته بذلك الجاو النية ليك ليت أكمت لم يحمده على حسن الصنيعة كي إن ياي مك أبن من جو ما بلا أبود مثلا لكن لذا النية ياي نية زي مقتبا مقبول مقبول إن كما نقول مثلا لكن لذا النية زي إن ياي مك ما بلا أبود مثلا سيدنا علي ورحم الله من قال ما ليت الله يتقون المال من بيتي لأشكرنك معروفا حممت به إن اهتمامك بالمعروف معروف إذ والله زنقودي مكا saboda wani aikin alkhairi da ka himmantu kai niyya za ka yi shi kawai wallahi zan gode maka inna ihtimamaka bil ma'rufi ma'ruf kai niyya za ka yi aikin alkhairi ko ka himmantu za ka yi aikin alkhairi shi ma aikin alkhairi ne to da kuma sai yayi niyya ma kurum zai yi wani abu na alkhairi to ka gode masa wa yanbaghi ma la ya kamata liman la yashkurun nasa ga wanda duk ya san ba zai gode wa mutane ba sun mai alkhairi Allah ya qabala aqayahum dukan ma ya sabu ta su wa rahimallahu man qala ma la yata Allah ya dukan wani malami da yace la aqbalu dahra nailan la yaqumu bihi shukru ولو كان مهديه إلي علي yace la aqbalu nailan ni ko ba zan karɓo ta kyauta ba addahar matuƙar zamani la ya ƙomu bihi shukuri kyautar da na san an bani ba zan gode ba walau kana muhdihi ilayya ali ko da babana ne zai bani wannan kyautar in dai na san ba zan gode masa ba zan karɓa ba kaga magana wancan kenan ce in da ka san in ya baka abu za ka gode masa to kan ma يا ذو أسكن جواهر وقال سيدنا رضي الله عنه عن أبيه عظيم شوت ذل الله يتبشي بدموله يا ظما لا يغفل عن مجازات من أحسن إليه بايا من سوى وولى مساكا دون ليس متى مثلا خير كان عليه وجدان يقول ويقبل منهم في الظاهر أغايري أما الإنسان ينكفن ويجازيهم بالدعاء وما ينفاك من الدعاء وغيره كون الدعاء لأجل ألا تكون لأحد منة عليه ذكر ولي يزم يا يوشو الجمهوري سواء ناباك أو أما بك بودي منك سواء ناباك بودي منك sai maka kuma addu'a لأنه رضي الله عن بشوت الجان الله جل شيء كعباه همته هم شوت النساء أن تكون للخلق يد عليه إذا ما حدثت كان ونحن أكرمت يعني ونحج لفساد الزمان سبقات الزامن وأهله لم يدن زامن سنفاتي وفساد أغراضهم لم بقعة متاني منوهم سنفاتي وقد شهدت يوما ما ليت كي وترمى ناقني وأنا حاضر عنده إن ترى شيء الجاي ما وهم فأتاه رجل ابن مسيح زوجين شهر جان فقال له يجد يا سيدي يا شغبانا جعلت لك من مالي كذا وكذا عشرين كذا ناباك كذا ناباك كذا ناباك كذا ناباك راهو ناباك راهومي ناباك تنسيا ناباك كذا نابية سوسة يبقى ko kuma dinare ne ko zahabi ne a cikin na baka kaza na baka kaza وهدية لك نباشي نباكش الكتاب فقبل منه ذلك تشوف جميع كربه أما وقرحه بين يديه سيجي فد أبن أكباشي أكبام النمت ثم أسر له في أذنه wannan mutum da yau shahudjani wannan kyauta ya gaza shahudjani ya yi zubar da ita sai ya zo kunnen shahudjani ƙara lahu sai ce sai ne ya shugabana a minka an tafa'ala ni ma huwa kaita kaita ina son sayyidi ai mun kaza ai mun kaza ai mun kaza kaga ta kan ba dan Allah ba ce dan shi dan ya ga zuciyarsa ya kawo da ba dan Allah ba a dan wani abu ne ce zai fadda ya zai fadda ke to sai ku gashi ya fito ya ya fadi ya fadi bukatun sa na ka baka ne ina son kaza ina son kaza ita fada abubuwan da ke faqala lahu sayyidina radiyallahu anhu da shehu tijjani wannan raba da ya masa zai ce da shi in fa'amata aka ɗauke kayan ka daga kamun walam ya kamar hudun wani ki karfa ɗauke kayan ka naman saboda wannan ka zo ka kawo min saboda kana da bukata ba dan Allah ka kawo min ki ma la yake kuntu jalisan wata ran kuma ina zaune aidan baina yadayhi gaban shehu tijjani fa'atahu insanun sai wani mutum ya zo shehu tijjani فسلم عليه بين شهود جان وقبل يديه ثم تهنس على عادة سجنها ودفع لي دراهم سيميكم وسكن كئي بقصد الزيارة لسيدنا رضي الله عنه سوى داش أبا شهود جناه زيارة فقال له سيتدش يا سيدي يا شوغبانا شهود جان خذ هذه الصدقة لا صدقة وأن يا كاوتي أباك التي أتيتك allati ataituka biha ga ga sadaka da na ka maka qala li to shi jana ce da ni urdud alaihi mata'ahu mai da sadakarsa wa wa qala lahu yace da wannan mutum la tahillu li sadaqa ai mu sharifa ne sadaka ba ta da gare ni ba ma cin sadaka innama ana ganiyun an sadaqa ni na wadata da sadaka ni ba ne mai da karanta da hadiya yace ka sai ka ba ويتحرز من مقاصد العامة شو تجاني يكن كياي وهذا كيو daga manufar amma ba duk wanda ya zo da niyya mai kyau to shau na kallon ta wanda ya zo da niyya mara kyau a hadiyyarsa da kyautarsa duk shau na kallon ta in ka zo da kyakkyawa hadiyyarka da kyakkyawan niyya ya karba in ka zo da hadiyyarka da wata niyya ne to ba zai karba ba ويدفع بالتي هي أحسن شغلاني yana son kuɗe ba da abin da yake shi ne mafi kyau. Aha, ni talatin ba? Fatiya da talatin sati. Fatiya da talatin sati. غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيدنا ما أدركنا خالد طيب أنا راجع لك روح يا من أنا راجع لك أمن هو من لكن هاي بجي ممكن أذني هكا إلا شاوية قال لك أمن هو من من صلاة الفاتحة اللهم صل على وعلى آله وصحبه وسلم من دولي مولانا شريك له وأشهد أن لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أمر بك الحمد لله